أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله أشهد بدأ تفسير سورة الأعراف أيوم kamar yadda aka saba sha shida ga watan ramadana hijira ta ma'aiki alaihi salatu wasalam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara a wannan masallaci na juma'a da ke kofar fada za mu ci gaba daga inda muka tsaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء السهرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم وإنكم لمن المقربين أجيا من بيان يدى fadawan sarki fir'auna sai da suka saurara suka ji wani hukunci zai yanke ya yanke musu hukunci cewa lalle wannan tsafi ne ku yi shela ku yaɗa labari a gari a nemo matsafa mu haɗa shida matsafa 'yan uwansa ya zaci cewa ɗafi ne abin da annabi musa alaihi salatu wasalam yake yi kasancewa idan aka ce hawari al'ada ko hawari al'adat abubuwa waɗanda suka saba hankali sabanin hankali abinda hankali yake ɗaukan akasinsa to ciki duk abin zahirin su iri ɗaya ne amma masdarin su inda abin ya fito daban-daban ne misalin wannan shine akwai abin da ake ce ma irhasat akwai abin da ake ce ma mu'jiza akwai karama sannan akwai ma'una sannan kuma akwai firasa sannan akwai istidraj idan aka ce irhafat ko irhas ana nufin shimfiɗa shimfiɗar annabta wasu abubuwa ne ke kasancewa ga annabawa lokacin suna ƙanana iyayensu da mutanen gari sukan iya cewa a saurara sukan iya cewa akwai wayannan yara ko wannan yaro akwai akwai abin da zai biyo baya a kansa kamar yadda sotari abdul musalli da ke ya haɗu da manzo Allah yana ƙarami yake cewa inna libni haza sha'anan aziman yake yawaita faɗan wannan shi wannan ɗan nan nawa jikan nan nawa abubuwan da nake gani yana nuna yana da wani sha'ani mai girma haka kuma ya kasance sha'aninsa ya mamaye duniya har yau alaihi salatu wassalam haka ababen da sayyida halimatu sa'adiyya take gani na al'ajuba ma'aiki yana karami su abu kafsha da sauran banu sa'ad suka gani haka idan shawa suka shiga cikin wani yanayi na kunci abu abu talib sai ya ɗauko manzo sallallahu alaihi wasallam yana ɗan ƙanƙani ya riko shi a hannu ya zo a yi tawassuli da shi a warware wannan matsala wayannan abubuwa ana ce musu irhafat ma'ana mu'jiza ce ta yaruntan annabawa da manzanni abubuwa ne wanda suka saba hankali sannan daga nan sai mu'jiza mu'jiza ta annabawa abu ne annabawa ke bayyana a hannunsu sabanin hankali abinda hankali baya yarda zai yiwu sai abin ya yiwu misali an jefa annabi bayan cikin wuta wuta ce amma ba ta ƙona shi ba maimakon wutar ta ƙone sanyi ta bashi akasin ɗabi'arta ta saba wa ɗabi'arta haka annabi musa sanda sandarsa ce wacce ya santa kuma wataƙila ya san bishiyar da daga wannan bishiya ya karyo wannan sanda amma ya jefar da ita sai ta cinye ta zamanto macijiya haka na ma'aiki alaihi salatu wasalam ya fito wani fuskare fuskare fusko a yakin uhud ya bawa wani sahabi sahabin da ya girgiza sai fuskare ya zamanto takobi zararren takobi mai yalki gayawa jini na wuce fuskare ne za a yi riga yana kowa yana gani ya zo wannan fuskaren da irin waɗannan abubuwa ko annabi isa ya raya matattu ya tashe su ya warkar da masu cututtuka irin wannan wana ce musu mujizobi wanda kuma daga nan akwai karamat karamomi karamomi shigen mujizobi ne abin da yasa aka ce shigen mujizobi ne karamomin kowanne waliyi ci gaban mu'ujizozin annabin da yake bi kamar da maudana Sheikh Muhammad Bikima a sharhin sa annawasu ikriya ya faɗa cewa babu wani waliyin da yake da karama kowanne waliyi karamominsa ci gaban mu'jizodin annabin da yake bi ko annabin da a albarkacinsa ya samu walitaka wannan kuma wannan shine gaskiyar lamari saboda haka ba a iya yi wa mu'jizojin manzon Allah iyaka kasancewar hatta bayan rasuwarsa kalamomi da suka bayyana a hannun Abubakar a hannun Umar a hannun Usman a hannun Ali radiyallahu ta'ala anhu a hannun sauran sahabbai a hannun sauran tabi'o'i har zuwa wannan zamani karamomin gaba ɗayan su mu'jizojin manzon Allah ne kayansa ne saboda haka ne ake cewa karama shigen mu'jiza ce amma da sharaɗi ba a tahaddi da shi sabanin mu'jiza ma'ana ba a tahaddi da shi mu'jiza annabin Allah zai iya fitowa ya ja da wasu akan mu'jiza to shi kuma wali in ya rike yin wannan za a janye wali takar a hannunsa saboda ya nuna kamar kayansa ne misali Allah ya baka karamomi ka rufa wa kanka asiri ka boye ka zauna in ka fito kace zaka nuna wa mutane ka burge ka zamo abin mamaki to za a yi sahabin wannan karamomin ba saboda ba naka bane to wannan shi ya bambance tsakanin mu'jiza ana tahaddi sannan karama ba a tahaddi sai su ake cewa kullu ma sabata mu'jizatan sabata karamatan duk abinda ya zamo mu'jiza abin zai yiwu ya zamo karama da wannan sharaɗin da muka faɗa ba a nunawa kenan ba a nunawa sirrun Allah ne ajiyar Allah ne ya baka kai wali ka ɓoye kayanka ka rufa wa kanka asiri wanda da yawa gun sufaye iyayenmu muhakkikai su karama din a wajensu hijabi ne hijabi ne ma'ana to tari saliki mai bauta wa Allah yana dogara da karama za ta sa mishi girman kai yana jin cewa ai shi ma ai wane shi ma walitaka ne da kuma asalin harkokin tasawuf an shi an gina shi karkashin mayar da komai ga Allah subhanahu wataala kana da kyau kyau na Allah ne ya baka kana da dukiya dukiya kayan Allah ne ya baka kana da sarauta sarauta kayan Allah ne komai na Allah ne ya baka akan wannan zaka kai zaka samu karayar zuci kamar yadda kanka kai ba komai bane ka bautawa Allah ka zauna lafiya to wannan shine ake ce ma karamat sannan kuma akwai abin da ake ce ma ake ce masa firasa firasa din wani nau'i ne na karama shine hangen nesa gano gano wani abin da mutane ba su gane ba ko sanin abin da mutane ba su sani ba misalin wannan shine abin da ibn qayyim al-jawziyya yake fada cikin littafin sa madadu sabina a babi na sirasa bayan ya faɗi sirasar al-imam shafi'i shi da wani abokinsa suka shigo masallacin manzo suna zaune sai wani mutum ya fito sai imamu shafi ya ce da abokinsa ka yi kirasanka a kan wannan ka yi abinka ne fanasa shi kenan sai ya ce ya ya ce mishi kafinta ne a gona ni kafinta ne shi wannan ba sai shi ba taba ganin sa shi kuma sai imamu shafi shi ma ya fara ko cewa ya ni abuna magini ne wata sana'a ya fada to shi kenan ya gama shigowa masallaci suka ce malam ya ka ya zo saboda su bada firasa saboda haka ne sana'anka da Allah suka tambaye shi sai ce da ni kafinta ne tukuna na canja sana'a na koma magini har ibn qayyim al-jawziyya yake cewa akwai firasa da take kasancewa da shehin mu malamin mu ibn taymiya daga ciki yake cewa kafin tatar ya zo ya yaki dimashq da shekara guda ibn taymiya ya dinga fada cewa shi dadi shekara ne zuwa war haka irin wannan rana ku rubuta jassin ku aji a irin wannan ranan sarki takar zai shigo mashi ya yaki musulmi sai mutane suka yi saurara suka mai da shi kawai magana ne haka shi kanan ba su shirya su kare kansu ba ba su komai ba shekara na zuwa daidai ba zata sai aka ga dakarun takar sun shigo sham sun shigo dimashi an kakkashe musulmai an rusa gidaje an zubar da jina ne mutane yu suka zo gun ibn taymiya yace ba na gaya muku ba ku shirya ku fiti ai kun gani yace ku shekara ne zuwa ma zai kuma yakan ku saura ku yin shiri ku zauna eh saura ku yin shiri ku zauna yace masa za ka rantse za ka rantse ne yace zan rantse ya dinga cewa wallahi tallahi billahi wallahi tallahi billahi kun ga hurufin kafin ba yana rantsewa ya rantsuwan shi din har ya kai kusan rantsewa saba'in sai aka ce masa ba za ka tsaya ka ce insha Allah ba sai ce insha Allah sa hakikan la ta'alikan yace zan ce insha Allah ne tabbas kawai abin zai wakana ba irin insha Allah din da ku kuke fada ba ba irin insha Allah na ku ba insha Allah ne na tabbas kashi abin zai faru wannan shine ake cewa shafahat shafahatu kulliya din ma'ana ka hari abu zahirin sa ya saba wa shari'a saboda insha Allah din ta shari'a ta'alifi ne zan yi wannan abin Allah ya yarda in bai yadda ba ba zai yi ba wannan shine ma'anar insha Allah amma na ibnu taymiya ba taliki bane a hakiki ne shi ba ya rataya abin da zai wakana da mashi'ar Allah bane ya raya ya rataya abin da zai wakana da tabbas ne wannan shine safahat ba wani abu bane daban shikenan ana nan sai shekara ne zuwa yadda ya faɗa ga sunan ga karu sun shigo na fata an riga an shirya mayaka da komai aka yake aka kore su wannan na ɗaya daga cikin kirasatin ibn taymiya wanda ibn qayyim ya faɗa cikin madarij sabiqin cikin abubuwan da ya faɗa yace za mu taru mu almajiran ibn taymiya mu zo mu same shi in mun zo zai ce faɗa ko na faɗa ma'anar wannan kuwa shine ku faɗi abin da ya kawo kowace matsala kowa da me ya zo da wacce tambaya ya zo ko kuma in gaya ba kowa abin da ya kawo ibnu taymiya in ya gaya musu haka yake ce masa a ka faɗa wa kowa abin da ya kawo su saboda mu ƙara yarda da kai sai ce wane sai abin da ya kawo ka ka zo ka yi tambaya akan matsala ta farko kaza kaza kaza ne ko ba haka bane sai ce haka ne sai kuma wani abin da ya kawo ka ka zo tambaya matsala kaza kaza irabi kaza da kaza ko ba haka bane sai ce eh haka ne sai ba su labarin abin da ya kawo su kaga wannan gaibi ne karara sanin abin da ke bukatan bayin Allah ne wannan ko kuma wannan shi shi ne mafi girman girman kai kaga mutumin da a bisabin aka samu wannan shehinsa ya rawaito a wajen shehinsa wannan abu bai kamata ya fito ya buɗe baki ce manzan Allah bai san daidai bai kamata ba faɗin wannan yana nuna cewa menene yana nuna shehinsa ya fi manzan Allah ya san abin da ke zukatan mutane amma manzan Allah bai san abin da ke zukatan mutane ba saboda haka muna jan hankalin mutane a koma karatu a koma ilimi to shi ne ake cewa wannan firasa kenan bayan wannan akwai abin da ake ce ma ma'una ma'una ɗan ƴar ƙaramar karama ƴar ƙaramar kara karamar masu ƙananan ƙarfi mumini salihi wanda ba san shi da ayyukan banza ba baya shan giya baya shan kwaya baya mu'amala da mata baya ƙananan sace-sace da ɗauke-ɗauke ko yaushe aka yi kiran sallah za a kai shi a masallaci da dan tarbi sai na istighfari sai Allah ya dauko karamar karama da ake ce ma mauna sai ba shi yadda zai gane yana da mauna shine in wani abu yake yana da munsa ya sa abin a rai sai wani abokin sa kawai zai dau abin ya bashi ba tare da ya tambayi abokin ba tare da abokin kuma ya sani ba irin wayannan abubuwa na ban mamaki na ban al'aji ba shi ake cewa ma'una akwai istidraji aka ce istidraji shine mahallu shahid abin da ake bawa matsafa dan Allah ya gwada imanin mumunai in Allah ya bawa matsafi tsafi da tsafi da yama wani abu sabanin shari'a sabanin abin da Allah da manzo suka fada to zaka rike imaninka da abin da Allah da manzo suka faɗa ko za ka ajiye imaninka ka bi wannan matsafi to don wannan ake bawa matsafa istidiraji wanda da yawa masu raunin raunin imani sukan ajiye imaninsu su bi matsafa saboda sun ga yayi wani abin yayi wani abin mamaki kamar yadda wannan shugaban yan hakika abu wanda ake ce mishi abu salma babban salma yake yin haka idan yan siyasa da manyan mutane suka zo suka reki addu'a ya musu addu'a take za su samu biyan bukatar su dan su ajiye imanin su su bi su bi zindiƙancinsa da wannan ya ja mutane da yawa mutane suke cewa karama ne ba karama ba ce istidiraji ne cikin irin abin da Allah ya ce ba wa dajjal dajjal ya mayar da wuta ruwa ruwa wuta dajjal da ya zo a hadisi sai bayyana karshen zamanin irin wannan matsafan fir'auna istidiraji aka ba su tsahin kenan to sun zaci na annabi Musa mu'jizan ma irin tasu saboda shi jan abin da yake ne masdarin ne ya bambanta wannan daga Allah wannan daga shekar daban daban saboda shekin yana da nasa jama'a zai kun bayan su zai ba su abubuwan al'ajiba saboda ya fadda mutane kamar yadda Allah ma yana da nasa jama'a zai goyi bayan zai ba su mu'ujizoji zai ba su karamomi don ya goyi bayan ya ja hankalin mummuni to kamar wannan ne to shine waja as-saharatu fir'auna qalu inna lana la'ajran anan ya ce waja as-saharatu fir'auna sai matsafa wanda aka tana da aka yi shaida aka tara suka zo wa fir'auna a can cikin shu'ara falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna yayin da su matsafan da aka nema aka yi shaida aka tara su suka zo suka zo sai suka ce da fir'auna a inna lana la ajran anan kuma inna lana la ajran anan wajen nafi'u da har suka karanta da ikhbari shine suka kaddara suka cire hamzatu lisani wanda dole ne a kaddara shi ma'ana yazo kamar yadda yazo a cikin suratul shu'ara a inna lana la ajran nan kuma inna lana amma ma'anan su daya nan an cire hamzan amma a fassara akwai a can kuma a fassara abu kuma ba a cire ba shine a inna lana da ajran muna da wani lada ne shine a inna lana da ajran inna lana da ajran eh tabbas muna da lada eh tambaya eh ihbari muna da wani lada ne idan in kunna nahnu al-ghalibin in muka kasance mu ne masu rinjaye muka fi annabi Musa muka kada shi a wannan karawan muka ci wannan competition din da za a yi in muka ci mun yi maka aiki ne a matsayinmu na talakawanka kyauta kamar yadda sautari sarakuna za su tara jama'an gari su za su aiki ba za su biya su ko titi ba kasancewa su su sarakuna ne su kuma talakawansu ne yadda aka saba da haka ne ko kuma akwai wani dada wanda za a babu shine a inna lana da ajri in kunna nahnu ghalidi qala na'am sai ce eh akwai lada ba kyauta za ku yi ba wa innakum min al-muqarrabin bayan ladan da zan shirya zan babu da dawakai da gwalagwalai da gidaje a ku zaɓi ɗan mata da kuke so a aura muku duk bayan wannan abin da zan muku bayan wannan wa inna kum la min al muqarrabin kuma tabbatu in kun yi galaba to kuna nan fadawan fadawan fada na kusa ba za a zartar da muhimman abubuwa a gari ba sai an shawarce ku da shi ne na'am kuna da lada kuma akwai ƙari ma abin da ku ba ku sani ba ma shine wa innakum lamin al-muqarrabin a suratul shu'ara da aka ce wa innakum idan lamin al-muqarrabin to ya akkada ma'anan na'am din ya akkada ma'anan na'am din kuma ya akkada ma'anan al-ghalaba wannan rijayin in kun samu rijayin kamar yadda kuke faɗa din to bayan ladan da za a baku a biya ku to tabbas ne kuna cikin mukarrabai wa ministoci wazirai manyan fada a fadawan fada ba za a zartar da muhimman abubuwa ba sai in an shawarce ku na'am
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم
قالوا يا موسى إما أن تبكي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم أنا سورة الأعراف ألا يبين من شيوا باب شاورا باب tattaunawa aka fara karawa wanda kuma suratul taha ta bayyana mana cewa ba haka bane sai da aka shiga aka aka tattauna a turance kuma sanannen abu ne ba a zartar da abu a bada sai an hada baki in ka je ka nemo in sojan haya haka kurum za ka je ka hada su da wanda kake so su kara ba tare da kun haɗu kun gana kun haɗa baki kun yi fulani ba ai ba zai yi ba to shi yasa da annabi Musa ya tsoratar da su yace la tasbu ala allahi kadiban yashhadu fi azab wa qad khaba bani sara ya tsorata su yace wannan abin da kuke nema tsafi ne ni kuma mu'jiza ce na zo da shi haɗa mu'jiza da tsafi kirkira wa Allah ƙarya ne in kuka kirkira wa Allah ƙarya fa yashhadu ko fa yuhita kun bi azab wa qad khaba bani sara sai suka tsorata fatanaza'u amrahum bainahum wannan shine kafin a zo bikin imma an turkiya din wannan shine abin da ya kasance fatanaza'u bainahum amrahum wa asarru najwa sai suka zo jikin su ya dan fara sanyi suka fara jayayya dan aka fara jayayya kace nace kace nace a gaban Annabi Musa sai fir'auna ya ce a'a za ka sa ku shigo haka bar annabi musa da haruna a waje aka shiga falo aka bar wa sarfin najwa suka yi gana a ɓoye suka gana a ɓoye yaya kar mu yi jayayya a gabansa mu zo mu tattauna me ya kamata a tara ko a sulhunta da cikin abin da ya faru a musa halanda ma'aiki alaihi salatu wasalam ya nema abun nasara na najiran nasara na najiran da suka zo manzo ya ce musu ku zo mu yi a tsinuwar dangi tsinuwar dangi akan idan kun san wannan abin da na zo da shi gaskiya ne littafin ku injila ya kawo batun zan bayyana in na bayyana gaskiya ne ko mu yi tsinuwan dangi in ku kuke da gaskiya danginku ya ƙare in ni nake da gaskiya dangina ya ƙare abin da ake ce masu wani dangi abu muhimmi idan ya taru za a tara mutanen gari tsakanin wane da wane sarkin wane da wane a yi tsinuwar dangi to duk wanda ya yadda aka yi wannan tsinuwar dangi duk wanda ba shi da gaskiya sai yan gidansu su mutu ƴaƴansu da matan su mutu biyar su yanke shine nasara na jiran suka ba wa manzo Allah hakuri suka ce a'a ba za mu yi wannan tsinon dangin ba shine fa qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'nata Allahi 'ala al-kadhibin suka ce kai hakuri kai hakuri ba za mu yi tsinon dangi da kai ba me kake so musulhunta abinda nake so ko ku musulunta su kuma ku dinga bani jijiya suka ce musulunta ba zai yi ba za mu dinga aika ma jijiya ta shekara to shigen wannan shine dole ne an gana fatanaza'u amrahum bainahum wa asarru najwa qalu inna hazani la sahiran a wannan ganawan fa waɗannan matsafa ne guda biyu an kawo batun annabi harun kanan galibi a bayanin da muke annabi Muhammad shine Abu Amr bin Bakr ya karanta inna hazaini la sahiran a zahirin irabi al-jumiyya eh saboda yara kanana in suka karanta a jurumiyya sai su dauka nahwu ya kare in sun irin wannan irabi a cikin Qur'ani sai su yi kokarin cin gyaran Qur'ani yaji ba saboda an karanta a jumumiya to inna hazani da lahira ne inna harfin nafs ne amma anan ba ta aiki saboda tasniya ta zo a lugha ta laraba wanda suke irabin ta da alifil ahwali salasa suna cewa suna cewa zaidani qa'imani suna cewa ra'aitu zaidaini suna cewa marartu zaidani qa'imani suna cewa ra'aitu zaidani suna cewa marartu bi zaidani da alif a hawali salasa gaba daya a wannan lahaja ta zo kira'ar muta nafi'u shine inna hazani la sahirani shine abu amr ya karanta a zahirin iraki inna hazaini la sahirani wa'annan matsafa ne yuridani an yukrijakum yuridan an yukrijakum min ardikum bi sihrihima suna so su cire ku a lardin ku da zafin ku wa yadhhaba bi tariqatikum al-musla addinin ku mai kyau na iyaye da kakanni haka ku ne daidai saktin suke su fitar da shi zaman to babu wannan fa suna gaya wa matsafan ne a turance me ya kamata a yi shine wanzi ba da tariqatu kul musla fa ajma fa ajni u kai da kuntum atusaffa ku tara dik makirce makircin tsafi tsafin ku gaba daya shine abu amr bin basir ya karanta fajma u kai da a sulatu fajma u kai da kuntum atusaffa ku tara dik iyawar tsafi tsafin ku sannan ku zo gaba ɗaya safu safu safu safu korata annabta wa kad aflaha al-yawma man ista'ala gari ya taru jama'a makin ranar idi an fito kallon abin da za yi lalle a gaban jama'an nan a yau duk wanda ya ci nasara a tsakaninku da annabi Musa to shine ya rabauta saboda haka yanzu duk lamurrukanmu fa ya koma hannu in kuka yi sakaci wannan ya ci nasara tsafinsa ya cinye naku tsafin yadda kuke faɗa to duk gari za su yi imani da shi za su yadda da shi in suka yadda da shi kuma to kun ga ɗan alƙawarin da muka muku nan fa ba zai samu ba eh mun muku alƙawara inna lakum da ajra kuna da lada wa innakum idan la min mukarrabin nan ba zai samu ba saboda haka kar ku dauki wannan abu fa da wasa shine abin da suka gana din to daga nan ne suka ce wa qad aflaha al-yawma man ista'ala qalu ya musa imma an tulfiya kaga kenan wannan gana wanda aka yi a tsakanin kafin a fito a gaya wa annabi Musa wannan magana to babu a suratul a'raf suratul baha ita ce ta cike mana da kisar ga yadda abin ya kasance kuma a al'adance ma in ka duba haka ake yi in ka ɗebo sojan haya dole ka gana da su a haɗa baki a hayyaja su a zuzzuga su a musu alkawara saboda in suka fito su tara su yi na su yi abin da za a zo a gani to shine suka ce kalu ya musa in ma an tafiya sai ma an nakuna awwala man alqa kad awwala man alqa din shi zai fuskanta mana wa in ma an nakuna nahnu mulkina haka in ma an tafiya suka fara jefa tsafi tsafin ka yadda kuke fada wa in ma an da kuna na hannun mulki ko mu kasance mu ne masu tara jefa ababen mu na gashi kaga wa in ma an da kuna awwala man alqa shine wa in ma an da kuna na hannun mulki qala alqu wannan shine ko in za ku yi muqabala ma haka karka yadda ka fara magana annabi Musa ya fi wayo ai akwai wayo da hikima da hankali da ilimi irin na annabawa shine qala balalqu qala bal alqu ko qala alqu ku fara jefa naku saboda idan suka fara su zaka ga irin yanayin karfin su irin yanayin dabaru duk zaka gano ka gama da su to shi yasa idan baka gano abinda wanda kake kara da shi yake bi da shi ba za ka samu nasara kansa ba حين قال بل ألقوا فإذا هبالهم وإسيهم يخيل إليه من سيرهم أنها تسعى da suka jefa ya ce musu su jefa da suka jefa sai igiyoyinsu waɗanda suke tsafi tsafe tsafe da su da sundunan da suke tsafe tsafe da su za su ga idan suka jefa igiya igiya suka jefa ne sai ya ga igiyar yana makalewa yana makalewa yana makalewa yana tafiya kan sama sai su rike igiyar kuma su bi igiyar igiyar yana sama su ma suna ƙara yin sama shine yuhayyalu yuhayyalu ilayhi min sirri shi kenan igiyoyin haka kundunan haka shine ake cewa sashi din takyili ne ba hakiki ba hakiki ba abin da ake nufi da takyili abin da zaka ganshi akwai shi amma abin shi babu shi kaman ka sa TV ne kana kallon to zahirin abin da kake ganin gashi na an kashe wannan an kashe wannan ana fada ana waye kana ganin abu amma ni babu shi sai inda za a dau remote a danna sai ka ce a ina yake wannan shine kayali kenan abu hakiki kuma abin da gar da gar kana ganin sa haka ne yuhayyalu ilayhi min sirihim annaha tas'a ku duba abin da Allah yake cewa fa awjasa fi nafsihi sifatan Musa ku duba annabi Musa fa an yi training nashi kamar da muka bayyana a jiya da shekaran jiya da Allah subhanahu ta'ala ya bashi sandal ya bashi hannu sai da ya gwada masa komai amma duk da haka daga irin tsafi tsafin su yuhayyalu ilayhi min sirihim annaha tas'a wannan suna tafiya a ganin sa igiyoyi suna sama suna ƙasa sanduna suna sama suna ƙasa au da su na fihi shi watan musa qul ya la takhaf innaka antal a'la eh sai dan fara sa tsoro a zuciyarsa kai wannan abun da zai yi kuwa Allah take ya mishi wahayi kunna la takhaf karka ji tsoro innaka antal a'la kai ne zaka samu gana akan wannan karawan da zaku wa alqi ma fi yadinika talqaf ma sanau ko talqaf ma sanau abin da yake hannunka nan da muka gwada maka ka wunkar da shi ka jefa a gaban talqaf ma sanau za ta caccafe caccafe abin da suka aikata na tsafe-tsafe inna ma sana'u kai da sahir inna ma sana'u kai da sahir ba kai da sahir ba in saboda kai a kai a nan kamar ne na inna ɗin ba maƙuli ne na sana'u ba kamar da wannan sosai inna ma sana'u kai da sahir wannan abin da suke kake ga sunaye ɗin kaidin matsafi ne ko yadda Hamza da Kisa'i suka karanta inda ma sana'u kaidu sihiri kaidi ne na tsafi ko kaidu sahiri kaidi ne na matsafi karka ji tsoron inda ma sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahir haythu ata shine anan maganan yazo قال ألقوا فلما ألقوا فلما ألقوا سهروا سهروا أعين الناس anan da yace saharu ayunan nasi din shine ma'anar khayyal ilayhi min sirrihim atakannaha tasabai ma'ana sun tsace idanun mutane saboda su matsafa idan ka suke zabawa in suka sace saba sa tsaci a idanunka to sai su yi abin da za su yi kana ganin ga yadda abin yake ashe abin da kake ganin ba haka bane idanka ne kawai yake ganin shi a haka amma gaskiya lamarin ba haka bane shine sahabu ayunan nasi wastarhabu suka tsorata su waja'u bi sihirin azim sai suka zo da tsafi wanda yake mai girma ina ganin za mu tsaya a nan saboda ana shi ma'anin labarin abin daɗi zau da mutane sun fi cin kisa da kisas labaru a more a ji daɗi amma Allah ya ce annabi ya ce ku bari ku wannan na'am a karanta tambayoyi da suka so kaka yau juma'a
alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Allah saka da alkhairi na'am mutane
ah sai da sai dikirin juma'a yau da aika da tambayoyi ko guda biyu da tambaya na farko yana cewa malam wai menene matsayin azumin mai shayarwa yi ne ko bai ne wasu mace mai shayarwa
a bayan azumin ta saboda maslahar maslahar a, saboda maslahar a, a yaron da take shayarwa shi ne illa iyaka duk ranar da ta bari din za ta ciyar da abin da ya saka kamo da ko na shinkafa ko dawa ko hatsi mutu daya a maimakon shayarwar aji azumin da dai wannan mudu shi ne a matsayin azumin ba na'am
na'am hakan maka Allah mai tambaya na gaba yana cewa menene hukuncin ah, zikiri da ah, dukan irji
a dukan kirji suna cikin bidiyoyin zikiri ana bukatar zikiri ka nutsu mai dukan kirji ko rawa to wannan hajjin mutum ne Eh, shedan ne kake a cikin alkhairi sannan kuma yake so ya sa bukatanka interest ɗinka a cikin zuciyarka kwana ka ji daɗi ka more kai rawa wannan shi ne amma akwai abin da ake ce ma jazaba jazaba din shine idan zakiru zikirin sa yayi yawa zai iya shiga wani yanayi to bai ma san da yana tuka kirjinsa ba bai ma san da yana girki da jikinsa ba in mutum yana yi bai ma san yana yi ba saboda ya shagaltu ne da zikirin bai shagaltu da abubuwan da suke kasancewa a tattare da shi ba wannan ba za a ce ja'izi ba ne za a ce ma'azuri ne ma'ana ba ba shi izini idan yana yin abu ba ba a hankalinsa ba bai san abin da yake ba wannan jazaba gaskiya ne akwai wannan misalin wannan shine zaka ga yaro a makaranta an rubuta mishi allo yana a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi shi kawai karatun a'udhu billahi da yake fada shine a gaban sa kai ne mai ganin kake ganin haka haka da yake hakanan mai kautu a tsangaya ya sa allo a gabansa shi karatun da yake karantawa shi ne a gabansa shi yake damu haka da haka da yake bai ma sun shi yana yi ba kai ne kake gani wannan shi ne ake ce mishi zazzaba wannan gaskiya ne amma saboda son rai ku ji daɗi kamar yadda yanzu aka saba ana yi a yi zikiri a tashi a yi rawa ba batun su zazzaba ci wannan hawan nafsi ne wanda bai halitta ba wannan na'am
na'am saboda akwai wani lokaci da kasance yau juma'a akwai zikiri kuma za mu tsaya akwai a takarda na wanda gobe ana gayyatar mutane zuwa ga akwai musamman ko kuwa sai nuna wanda za a gabatar da a islamic center malam shi ne zai gabatar da fesin ko ga ainihin littafin da ya wallafa wanda za a karanta a wannan wajen ga wani dan uwa ya baba gani sayar ba na gani sayar ya buga littafin yana ainihin fassarwa a naira ɗari uku wanda yake da bukata takarda da za a gabatar a ainihin laccar da gobe malam zai gabatar a islamic center na kwanaki biyu ne amma yana gani gobe shine ranar motsi ko a topic motsi da malam zai bayani a kai din shine yan hakika wanda suke kiran kansu yan hakika ba sa sallah ba sa azumi suna zinaci zinaci da sace sace wannan yana akwai mutunci a musulunci ne ko kuwa ɗarikan tijjaniya shine topic din da aka bashi gobe zai bayani karfe tara zuwa goma sha biyu a masallacin islamic center musamman ya wallafa littafi saboda wannan maudu'i shine yana da kyau mutum ya mallaki littafin kafin ya je wajen Allah ya sa mu dace tara zuwa goma sha biyu ba? tara zuwa sha biyu ya shi ne za a yi a islamic center masu rajin akwai masu neman addoyi ta su mai bukatun su zuwa da rikata